إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tafiyar asabar sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin wato a ashirin da biyar ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na hudu cikin jirgin darsa daga lissafin السنة نا الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم الله ورنجي يا غافتمش ولا لتاتنا كتاب السنة واللفر وانا مالني أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم وانا يا رسول الشكرة تقريبا دا تمانين دا بقى يباهي جرم الله صلى الله عليه وسلم yana daga cikin muhimman littattafai a ainihin baji na karantar da aƙida ta magabata musamman a littattafai waɗanda suke kawo matsaloli da isnadojinsu Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda mara yake cewa babu babu ma yajibu an yakuna hawan mar'i taba'an lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babun da ke bayani akan cewa wajibi ne hawan mar'i san abinda zuciyarka take so wajibi ne kasance taba'an ya bi bayan lima za a bihin nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a matsayin ka na musulmi mumini wajibi ne ka yi kokari ka karkatar da son zuciyarka ya zama ya dace da abin da shari'a ta ce kar ka bari ka dinga gabatar da son zuciyarka a a zuwa ga sabanin abin da shari'a ta yi koyi malam yace haddathana muhammad ibnu muslim ibn abi wara قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا بعض مشايخ مشيختنا بعض مشيختنا هشام او غيره عن حدثنا بعض مشيختنا هشام او غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الإمام ابن أبي عاصم يقرؤون الحديث نتهنم مال محمد ابن مسلم ابن وارا أنا سوى محمد ابن مسلم ابن وارا ونوجهكما كما يجب أن إسنادي ابن أبي وارا محمد ابن مسلم ابن عثمان ابن عبد الله أبو عبد الله وندك سنة سنة الحافظ ainihin wato ibnu abiwara din yana da hadisi ne kadai a cikin sunan ta imamu tirmidhi a cikin kutubus sita malami ne wanda yake kamar da zahabi yake cewa yudrabu bihi masalu fil hijj ana buga misali da shi wajen karfin hadda yace ala humuqin fihi wa tayhin amma an same shi da halaye na wauta da kuma girman kai Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 270 aboki ne ga su abu hatim da abu zur'atar razi abokin rayuwarsu ne ta ilimi wannan malami shi kuma yace daga malam nu'aym ibn hammad wato al-marwazi kenan al-quzai malam muhammad malam nu'aym ibn hammad ya rasu ne shekara ta 229 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin littafan Bukhari da Abu Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi sai dai a cikin Bukhari akwai iskaliya da ya kamata a ishara zuwa gare ta game da shi shi ne Imam Bukhari ya rawaito hadisan shi ne kawai a wuri ɗaya ko biyu kamar yadda Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin Hudat Sayyid muqaddima ta Fathul Bari kuma a wuraren ma ya ruwaito ne maqrunan isnadi na farko da ya kawo shi shine hadisin labarin nan na Amr dan Maimun wanda yake a jahiliya ya taba zuwa cikin dokar daji ya tarar da birarra birarra suna yi ma wasu a cikinsu haddin zina na jefewa zama sai aka ce to ai kaga wannan da ya kawo yanzu ba shari'a ce ba wani labari ba shari'a ce ko wata magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka anan akwai rangwame ko da ya zama akwai wata matsala a cikin tsarin domin shi ne dan Hamad babban malami yana da cikin malaman da suka tsaya tsayin daka wajen kare aqidar cewa alqur'ani zancen Allah ne a lokacin wannan fitina amma kuma malaman hadisi sun gane yana da saukin hajja yana da wato yawan kurakurai don haka suke abin nan suke yin baya-baya da hadisansa to haka da bukari ta shi kawo shi a wannan wajen sai ya kawo shi a inda ba wai yana kawo shari'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari dama Imam Bukhari an yi istiqra'i wuraren da ya kawo wasu mutane da ake ganin wasu na da magana a kansu ba za ka ga ire-iren waɗannan ne baya kawo hadisansa a wajen usul na aqida ko rukunai na shari'a ko wajibobi da mustahabbai wuri na biyu da ya kawo hadisinsa shine ainihin wato hadisin Muawiya dan Abu Sufyan wanda wanda aka bashi labarin cewa Amr dan As yana cewa wata rana sai an samu wani baka hada ne yayi halifanci shine Muawiya ya hawo minbari yayi hutbatul haja sannan yace na ji labarin an ce wasu mutane suna faɗan kaza da kaza to sai na faɗin wannan magana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal amra fi quraish inna hadha al amra fi quraish wannan al'amarin halifanci to na qurayshawa ne to wannan riwaya a cikin kitabul imara anan ya kawo shi to asalin isnadin sai bukhari ya kawo shi daga malam abu yaman abu yaman abin nan wato wato al-hakam ibn nafi sai kuma yace tabahu hammad kaga wannan mutaba amma ko ba a kawo ta ba hadisin ya inganta to inda bukhari ya kawo shi kawai ke ina fata mun gane wannan wallahu musta'an to shi kuma hammadu nu'aym dan hammad yana riwayar wannan hadisi ne daga malam abdullahi malam abdul wahab al-thaqafi shi kuma yace wani daga cikin malaman mu ya ba mu labari hisham ko waninsa daga muhammad dan sirina daga uqbatu ibnu aus as-sadusi daga Abdullahi dan Amr dan A sahabi cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabi ne kuma mahaifinsa ma sahabi ne Abdullahi dan Amr dan A ya daga cikin sahabbai masu yawan riwaya saboda ya kasance yana rubutu tun farko har ma yana yana yana yi ma Abu Huraira badu yana tsorata shi Abu Huraira yayi tsammanin ma cewa Amr dan A Abdullahi dan Amr dan A ya fi shi yawan shi ta yi roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a yace saboda ni ba na rubutawa daga baya ma sai aka gane shi Abu Hurairah din ya ninka shi ma yawan hadisi yana cikin sahabbai wanda suke sufaye masu yawan bauta Allah masu yawan kuka daga cikin ahlus sufa ya zo na kasar Misra daga baya Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Abdullahi dan Amr dan As yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi dayanku bai taba zama mumini sai ya zama san ransa abinda ran shi yake so yana bin sawun abinda nazo da shi alqur'ani da sunna kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan isnadi kamar da muka gani isnadi ne da'ifi saboda wancan malami mai suna Nu'aym ibn Hammad wanda kamar yadda al-Imam Ibn Hajar yake fara a cikin takarib yake cewa saduqun yukhti'u kaseeran malami ne mai gaskiya amma yana da yawan kuskure baya ga shi muna bi asin al-Imam Ibn Babba al-Ukbari ya rawaito wannan hadisi ta wannan isnadi dai hakanan al-Khatib al-Baghdadi a cikin a cikin tarihinsa da bagawi a cikin sharhu sunna dukkaninsu ta ta wannan fuska al-imam al-albani muhammad nasiruddin yake cewa al-hasan ibn sufyan ma ya rawaito shi a cikin al-arba'una lahu hakanan as-silafi a cikin al-arba'una al-buldaniya da kuma mu'jam mustafar da al-harawi abu isma'il al-harawi a cikin zammul kalam hakanan kuma da ibn babba da al-qasim ibn asakir a cikin turqul arba'in duk waɗannan sun rawaito shi kuma wanda suka rawanta shi da gaskiya ko shi kanshi ibn asakir din sannan sai al-imam al-albani din da ibn rajab al-hanbali a cikin jami'u al-ulum wal hikam don haka hadisin ta fuskar isnadin sa yana da rauni sai dai ma'anar shi mai karfi ce kwarai akwai abubuwan da suke goyon bayan kai tsaye fadin Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yana yana karfafar wannan ma'ana da haka abin yana nan dai a yadda yake haka imanin mutum ba zai zama yana da nagarta ba matukar yana gabatar da son zuciyarsa akan shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta Allah ubangiji ya tsare mu daga son zuciya قال يتي باب قول بابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون malam ya kara kawo wannan isnadi daga babban malaminsa abubakar ɗan gidan abu sheba babban malami shi kuma ya ce daga abu khalid al-ahmar shine suleiman ibn hayyan al-azdi malami ne daga cikin rijalu al'aimatu sitta rasuwar ta shekara ta ɗari ne da casa'in daidai Allah ya gafarta masa shi kuma yake daga mujali kuma ibn sa'id wanda shi ma malami ne mai rauni kamar da malaman hadisi suke fara an sha'abi daga amir sha'abi daga jabir dan abdullah jabiru sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai daga cikin sahabbai bakwai mafiya yawan ainihin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban shi Abdullahi dan Haram sahabi ne shahidi ne wali Allah ya gafarta musu gaba da Allah ya kara musu yarda qala Jabir yace kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance wata rana muna zaune gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa khatta khattan amama hakaza amara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana zane haka a gabansa ma'ana ya ja layi haka a gabansa فقال yace hada sabilullahi azza wa jalla wannan dogon layin miƙaƙe shine misalin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala miƙaƙiyar hanya wa khatta khattan an yaminihi sannan sai zane daga dama wa khatta khattan an shimali ya wani zane daga hagu wa qala yace hadhihi subul shaytan waɗannan hanyoyin da ke gefen dama da hagu suka saka hanya Allah tsakiya to su ne hanyoyin shedan hanyoyi ne masu yawa daban-daban ga su kuma wada'a yadahu fil khat al awsat sannan sai kuma ya sanya hannun shi akan na tsakiya kuma tala hadhihi al aya sannan ya karanta fadin Allah da Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima kuma lalle wannan hanya ita ce hanya ta miƙaƙiya fattabi'uhu ya ku musulmai ku bi wannan hanya ya ku bayin Allah ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi hanyoyi na shaytan zo su rarraba ku su fidda ku daga hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da Allah ya ja muku kunne akai in kuka yi haka sai ku tsira wannan isnadin duk da a cikin shi akwai malami wanda yake mai rauni shine Mujahid ibn Sa'id sai dai akwai mutaba'a da isnadin ya samu shi wannan malami ya samu wanda Ibn Majah ya fitar da ita a cikin muqaddimar sunan dinsa da Imam Ahmad ibn Hanbal da Al-Ajuri al-Imam Bakar al-Ajuri a cikin shari'a dukkanin sun fitar da shi haka nan Hibatullahi Allah kai shi ma ya fitar ta hanyar wato Hafs shine ya rubuto daga Mujahid zuwa zuwa gare shi da haka malamai suke cewa wannan sahihun ne li ghairi da haka asalin hadisi ya inganta zamu zo mu ji mutaba'a tana biyu to dan haka abinda hadisin ke karantawa shine nuni zuwa ga hanyar Allah guda ɗaya ce tafarki ne guda ɗaya kuma miƙaƙƙe tafarki ne guda ɗaya miƙaƙƙe sannan yana kewaye da tafarkoki waɗanda suke na ɓata na shekaru da bidiyoyi da dajjaloli shi ka ƙurtubi yake cewa waɗannan hanyoyin shedan تأم اليهودية والنصرانية وسائر الملل وأهل البدع والضلالات والشذوذ في الفروع وغير ذلك hanyoyin bata sun hada da yahudanci da kiristanci da duk wani addini na bata da duk wata hanya ta bid'a da wata hanya ta bata da ma shuzuzi a cikin furu'a wato cikin fiqhu ga abin da yake sananne wanda yake da dalili da hujja ka karkace ka koma cikin wani abu wanda yake da shubha ko ba yi da dalili ko wanda yake dalili mai rauni ka koma kan shi wannan shi ma tashi ne daga hanyar Allah da kama hanyar shirka musamman abubuwan da suke mutane suna son su samu wasu dabaru da za su su kawo hiyal dabaru na cin riba ko dabaru na halasta haram ko dabaru na ainihin neman rukusa rukusa wani sauki wanda su da kansu sun san cewa ƙarya take yi shara ba ta da shi ba wannan ma yana daga cikin abin da ake kirgawa a cikin subul shaytan yace wa ghairi zalika hatta yake yana cewa min ahli ta'ammuki في الجدل والخوض في الكلام hadda zurfafawa a cikin musu da kai kawo a cikin ilmul kalam duk suna cikin hanyoyin da Allah ya kira wa laka tabi'u as-subula kar ku ba hanyoyin da suke na daban na shaitan an zamu iya tunawa jama'a wannan aya wanda kamar yadda shi gudu yake fara yake cewa innaha ayatun azima babbar aya ce fadan Allah dinnan wa anna hadha صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dama tana cikin suratul an'am ta biyo bayan wato ayar da ake cewa ta ayatul wasiyya ayar da Allah subhanahu wataala ko kuma ayatul wasiyya Allah yayi wasiyoyi dan kunne da yawa musulmai akan abubuwa da yawa wajen guda goma a cikin suratul al'am ayoyi ne muhimmai game da qawaidu na ainihin wato musulunci tun daga fadin Allah kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kace ku zo in muku bayani shine ma'anan atlu ba wai kai a karanta ku ji ba muku bayanin ma harrama rabbukum alaykum aka fara da Allah tushriku bihi shay'an kar ku take ku shirka ita ce wasiya ta farko mafi girma Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana kar ku shirka da Allah kuma lalle ilayhi ku kyautata wa ainihin wato iyaye Allah ya ce wa taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kar kuma ku dinga kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci mu muke azurta ku da ku da su anan aka aka gabatar da su iyaye saboda su ake wa magana a can kuma a cikin Isra'ila aka ce narzuquhum wa iyyahum tunan narzuqukum ne wa iyyahum da su Allah yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana kar ku je kusa da alfasha shine zina da luwadi da matsugu da da da saduwa da darba da duk waɗannan ababen da dabi'a ma tana kyamar su duk ababen Allah wadare Allah yace ma zahara minha wa ma batana kaga muna da la tushriku الوالدين إحسانا بالوالدين سنة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حكم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش شيئا نرى شيئا نقول نبي الله يذكر السوى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا ذاك مما تمجن الكفى الآن كفانا واتو أدنا موضع كشم مسلم كفا كيف شيء نبي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق sai inda haƙƙi na shari'a da ya halatta a zubar da jinin wata rayuwa Allah ya ci gaba da cewa zalikum wasaqu bihi wadannan sune ababan da Allah subhanahu wataala ya muku wasiya ya ga kunnan ku akai la'allakum ta'qilun hadhihi yake ya Allah take cewa ka karbu malal yatim na shida kar ku nemi kar ku santi dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da abin da yake ya dace shine ko da kake kusa da dukiyar maraya na istismarin ka investing ko kiyaye mai ita ko makamancin haka wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu hatta ya kai girman da za a iya bashi dukiyar kamar da Allah yake fara wata da ya sama sannan sai Allah ya cigaba da cewa wa awful kaila shine na bakwai kenan ku ku cika ma'auni na cinikayya na kasuwanci na alƙawura da aka yi da ku na lokaci ko wuri ko duk wani abu da aka alƙawari da ku ku cika ma'aunai wa aukul kaila wal mizan ku cika ma'auni da ainihin abin da ake sanya sikeli bil qisti da adalci sai Allah yake cewa ko menene ma wala la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu shine na takwas in za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ba ko da abin ya shafi makusancin ku ne wa bi adillahi awfu kuma ku cika alƙawarin Allah zalikum wasaqu bihi da Allah ku tatafakkaru ne eh tazakkaru wasaqu bihi la kun tazakkaru sai yi ku zo ku da kaji guda tara ko to wannan ita ce ta ƙarshe ta goma ke da wannan hada sirati mustaqima fattabi'u to in kan abin da yasa wannan na ƙarshen malamai suke cewa innaha ayatun azima ita duka ta hada duka waɗannan duk abin da ke cikin waɗancan guda tara to wa anna hada sirati mustaqima ka ita fattabi'uhu la tattabi'u subula tafarraqa bikum dan kaza in ka lafasar da kutubi ya bada cewa ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi aqida kaga shine ka ai shirka ya shafi furu'a kaga shine batu akan waɗannan abubuwan da suka shafi rike alƙawari da sauran ya shafi hana shiga rigingimu na ƙarya na fitintunu na gadan kaga ya shafi wa idza qultum fa'dilu zaka suka ce wannan aya ce azima wannan sune alwasaya al'ashara wasiyoyi guda goma zan kunne guda goma da Allah subhanahu wataala yayi ma ainihin wato musulmi shine ibn Abbas yake cewa duk wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alaiha khatamu wanda aka sa mata stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alaiha khatimu ko da akan ta ya rasu to ya karanta waɗannan ayoyi قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم zaka ayyuni jama'a masu muhimmanci da ya kamata kowa ya iya sai ya haddace sai ya aiki da su ya tadabburin su zaka zaka zaka ga cewa sun hada duka alkhairan da suka shafi addini da rayuwa zaman lafiyar ka addini shine karfe shirka zaman lafiyar ka shine kai wa iyayenka biyayya zaman lafiyar ka tare da mutane shine ka cika alƙawuran da suka yi maka ka kiyaye mutuncin su su kiyaye naka ka faɗi gaskiya ka zauna lafiya da kowa kada kai ƙarya kada kai kaza waɗannan ayoyin su fitar duka waɗannan abubuwa ina fata mun gane da haka limamu kutubi yake cewa innaha ayatun azimatun jidda aya ce mai girma kwarai da gaske ba tafsiri muke ba da ta zakure-zakure abinda ke cikin ta wannan ne kamar ɗan ke lalace kawai insha Allah الله يكرم قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر نحوه هل إلى يوم إساك كاو أين إسناد تعني واتو أبو الربيع شيء سليمان ابن داوود Suleiman ibn Dawud anan da yake suna da yawa masu irin wannan sunan kuma za ka ga alkunyan su duka Abu Rabi sun kusa mutum biyar amma dai Suleiman dan Dawud wanda Hamad dan zai ke rewa daga gare shi shi kuma daga Asim ibn Abin Najud Asim ibn Abin Najud mai kira abin nan babban malami daga Abu Wa'il an Abdullah Abdullah yake cewa qata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah yayi zane thumma zakara nahwa shine ya ambaci kwatan kwatan sa shine irin wancan din ke wannan ita ce riwaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa da Imam Abu Dawud al-Tayalisi a nashi musnadin da Imam Darimi haka nan kuma al-Imam Abu Bakar al-Azuri a cikin ash-Shari'a da Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin as-Sunan al-Kubra dukkanin su sun rawaito wannan ainihin isnadi wannan riwaya da wannan isnadi wanda Ibn Hibban shi ma ya rawaito a cikin sahihinsa da al-Tabari a cikin tafsirinsa da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi da Al-Lalaka'i a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa dukkan surutu ta wannan hanya haka nan kuma akwai wata hanya daban ta ta hanyar wato Abubakar Ibn Ayyash da Ba'asim isnadi ne tabbatacce babu shikali akan sa insha Allah قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن نواس بن السمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط أبواب مفتحة ل- لهما سو- سو- سوران سواران وعلى الأبواب ستور وداء الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك حتى يهتك فكر الله والذي يدعو من فوقه وائد الله عز وجل malam yace daga Amr dan Usman Abu Sa'id al-Himsi wanda ya rasu shekara ta 250 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Dawud da da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da riwaya hadisin sa su kuma daga shi da Muhammad ibn Mustafa wanda ya saba riwaya daga gare shi kamar yadda muka shafi qala waɗannan malaman guda biyu suka ce daga baqiya baqiya ibn al-walid wanda mun sha magana akan shi cewa malamai suna taka tsantsan game da hadisan shi suna cewa hadisu baqiya laysat naqiyya fa qum minha ala taqiyya hadisan baqiya ba su da tsafta sosai to kai taka tsantsan da su saboda yana tadlisanci kaga anan bai yi ba gashi yace haddathana buhair ibn sa'd buhair ibn sa'd ya ba mu hadisi wanda buhair daga cikin rijalu al-imam muslim ne da nasa'i ya rusu a shekara ta 148 shi kuma yace daga khalid ibn ma'dan al-kulai kenan daga cikin rijalul jama'a ya rusu ta 104 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake cewa daga Jubair ibn Nufair daga Nawas ibn Sam'an ana iya rubuta Nawas haka a cire alif da lamun ana iya sakawa kuma a ce annawa kamar da zamu zo mu ganshi a gaba akwai sunaye wanda suke dama alami al'alam shine sunan yanka to sunan yanka zai bukatan wani abu da zai kara mushi ta'arifi akwai alatu tarif da aka sani a larabci ta ce al wadda ita ce alif da lam ana sa ta ne tarif kamar idan suna na yanka ne baya bukatar dan haka sunayen da suke zuwa da shi na yanka ana sa su ne kawai a matsayin ba su da wani ƙarin ma'ana shi san an ga dama sai a cire su ana iya cewa huzaifa ko al-huzaifa abbas ko al-abbas to haka nawas ko an-nawas ko kuma nu'man ko an-nu'man duka ɗaya ne da alif da lamun din da babu shi babu bambanci ba kaman shajaru shajaratun da ash-shajaratu ba kaga shi akwai bambanci saboda shajara ismul jinsi in an sa ash-shajara ta yi iktisabun ta'rif da haka zaka iya ganin su da yawa irin waɗannan a cikin rubuce-rubuce ko ka ji su a bakin larabawa babu wani iskali akan haka annawas ibnu sam'an ibnu khalid wanda alkilabi ne da kilabi da ɗan banu kilab ne sahabi ne kuma mahaifinsa ma sahabi ne shi sam'an ibn khalid shi ma sahabi ne wannan shi annawar shi ne ƙanwata ce wannan mata da ake ce ma alkilabiya wacce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aure ta da ya shiga ɗakin da ta ce mashi a uzu billahi min kaɗai wadda ta yi kwafi da nan Allah ya gafarta masa annabi ya ce mata laqad usti min azimin alhiki bi ahliki kan waje ta ce ta kuka iya rayuwar tana da dama Allah ya gafarta mata yi kuskure kan babu shakka sahabi ne ya zo na ƙasar Sham ya rasu a wajejen shekara ta hamsin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shike riwaya wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace inna Allah ta'ala daraba masalan siratan mustaqima lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misalin abinda yake nufi da wa anna hadha siratun sirati mustaqima Allah ya bada bayani akan me yake nufi ala janabatai sirati abwabun mufattaha a gefen ainihin wato wannan sirati akwai kofofi budaddu lahuma suwara waɗannan kofofi suna da ainihin wato gadoji wa alal abwabi akan kofofin da shi siradin yana da gada ce ko wa alal abwabi suturun kofofin kuma an sa musu labulaye wa da'illahi ta'ala yad'u ala sirati min fawqi mai kira zuwa ga Allah yana kan siratin nan yana kiran mutane ku zo ku taho ku tsallaka wannan gada ku riski inda Allah zai muku ni'ima da rahama wallahu yad'u ila daris salam dama shi Allah yana kiran mutane da zuwa ga aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shirkar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici ila siratin wal abwab allati ala janabatay sirati waɗannan kofofin da suke gefen wannan sirati hududullah sune dokokin Allah iyakokin da Allah ya sanya la yaqau ahadun fi hududillah hatta yahtika fitrallah dama babu wanda zai auka cikin wani haddi da Allah ya gindaya wata doka da Allah ya gindaya sai ya sai ya keta labulan Allah sai ya keta alfarma Allah subhanahu wataala dan haka aka sanya kofofi ga sunan amma kowace kofa aka sanya mata labule wanda zai hana ita zuwa gare ta wanda duk yake ya kai tsaurin ido da tsaurin ran da yake ganin zai keta wannan doka ta Allah sai ya daga wannan labulan ko ya yaga wannan labulan sai ya shiga cikin wannan kofa ya keta dokar Allah Allah ta tsare wallazi yad'u min fawqihi wa'idullahi azza wa jalla wanda yake kira din nan akwai wani mai wa'azi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake kira zuwa ga Allah akan hanya wato ko dai zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma duk wani wanda ke na ibantarsa daga cikin malamai da masu wa'azi da masu ainihin tsoratar da mutane su ne suke kiran mutane zuwa ga Allah ko kuma kamar yadda zuwa wata wasu rawayi wato zuciyar musulmi abin da ke cikin zuciyar musulmi na ra'idul qalbi wato mai gargadi a cikin zuciya wanda duk sanda mumini zai aikata wani sabo sai ya ji zuciyar shi ta fara bugawa ko ya tsorata wani ya fara rawar jiki wani ya kirjin shi na bugawa to alama yana da imani yanzu ya rage ko dai ya galabaici shedan ya tuba ya fasa ko kuma shedan ya galabaice shi ya biye wa shedan yayi wannan zulumi amma yana jin wannan kaikayin a ransa cewa abin da yake aikatawa ba daidai bane wannan shine alama yana da imani ce duk sanda yake aikata wannan abubuwa yana sake maimaita su ana ta diga mishi dattin zunubi a zuciyarsa har zuwa zuciyar ta zama tayi tsatsa tayi datti shine fadin Allah kallabal rana ala qulubi Allah ta tsare wannan riwaya ce sahiha ita ce riwaya al-Imam an-Nasa'i a cikin Asnan al-Kubra hakanan al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar dukkanin su sun ruwaito da Abu Sheikh a cikin Kitab al-Amsal Abu Sheikh al-Asfahani a cikin Kitab al-Amsal wani ne wanda yake kawo irin kwatance kwatance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabugawa kamar yadda ya buga قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله عبد الرحمن بن جبير بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما الحديث wannan ita kuma riwayar daga malam Muhammad ibn Auf al-Ta'i babban malami cikin huffazu malamin sa Imam Abu Dawud ya rufe ka ta 272 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi kuma yace daga Abu Salih Abu Salih yace daga ainihin wato Muawiya ibn Salih al-Himsi daga cikin rijalu al-Imam Muslim shekara ta 158 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe wannan isnadi akwai magana akan shi saboda wannan malami mai suna Abu Salih wato Abdullahi ibn Salih wanda mutum ne mai rauni duk da yake ya samu mutaba kamar yadda zamu zo mu ji ta wasu hanyoyi daga Abdurrahman dan Jubairu dan Nufayr shi ma al-Himsi ne shi ma yana da hadisi a cikin sahih Muslim da al-Arba'a ya rasu shekara ta ta 75 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baban shi wato Jubairu ibn Nufayr wanda tabi'i ne daga An-Nawwas ibn Sam'an ibn Khalid radiyallahu anhu wa an abi قال يتي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما النبي صلى الله عليه وسلم يا بغى مثال صراط مديديشي وعلى جنبتي الصراط سور akwai katangu ganuwa afwan da zan ce gada ganuwa katanga wanda ke gefen ainihin wato waɗannan wannan siratin kama ce ga hanya ce a tsakiya amma kuma nan an yi an katange an katange da ko wani ba zai iya zuwa ba amma sai aka huda wa fihi abwabun mufattaha sai aka kuku da kofofi na ainihin a jikin katangar wa alal abwabi turun murka amma kofofin ba a bar su abu da kai da zaka muka shiga ba sai aka saka labule ma'ana ga hanya ne kakkiya an katange su ne hududullah sannan kuma a jikin hududullah din an yi kofofi sune kofofin sako da mutane suke bi amma kofar sabon an rufe ta ma'ana da aka ce ma karka je kin karka shagiya karka yi zina karka ta haram karka turba karka yi shirka karka saba wa iyaye kada kai sakaci da sallah duka sune wannan kofofin ga sun ɗaya bayan ɗaya yace wa alal abwabi sirat wa ala wa ala babi sirati da'in yadu akan a kofar wannan sirati akwai mai kira yana cewa ya ayyuhan nasu dukhulu ilaihi jami'a ya ku mutane ku zo ku wannan tafarki gaba ɗayan ku wala tata'awwaju kar ku karkace wadda'i yad'u min fawqi sirat da kuma wani mai kira akan siratin yana ta kira fa idza futiha min tilka al-abwab fa idza futiha babu min tilka abwab qala idan aka bude wata kofa cikin kofofin nan shi wannan ra'idul kalbin sai ya ce maka wai haka la tafsahu kai tanka ya kai dan adam kar ka bude wannan kofar in taftahu taliju in fa ka bude zaka shiga kar ka dinga kusantan wurin barna da sunan bari ka je ka ga me yake zaka fada maka wasiratu shi wannan siratin al-islam shine musulunci wasuturu waɗannan labulayen hududullah sune dokokin Allah da ka'idodin da Allah ya sanya wal abwabul mufattaha kofofin nan buɗaɗɗu maharimullahi azza wa jalla sune ababan da Allah ubangiji subhanahu wataala ya haramta wannan wannan isnadi ne sahihi sorry wannan hadisi ne sahihi da isnadin shi yana da rauni kamar da muka ambata saboda Abdullahi ibn Salih wanda yana da rauni amma ya samu mutaba'a al-Imam Abubakar al-Ajuri da da da Sahawi a cikin Mushkil Athar da Tabari a cikin tafsirinsa da Hakim da al-Imam Abu Muhammad Ar-Ramu Hurmuzi shi ma cikin al-amsal nasa dukkanin surwaito shi a a sun mushi ainihin wato surwaito wannan sai aka samu mutaba'a ta hanyar wato Abdullahi dan Wahab zuwa ga shi Muawiyah dan Saleh wanda akwai wata mutaba'a kuma daga Al-Layth ibn Sa'd zuwa ga Muawiya wanda Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta da shi da Hawi din da Ajuri da kuma wasu sannan akwai shahidi ma ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin littafin al'azuri a sharia haka wannan ya tabbata babu iskali akan shi insha Allah wanda yake nuni zuwa ga shi shine wato hanya Allah ne kakkiya guda daya wanda kuma kowane gefen ta akwai hanyoyi na bata amma an sanya katanga an kuma rufe ta an hana ka bude haka sai ka tsaya akan wannan hanya ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi aqidar musulunci tabbatacciya dan kafira qala hadathana amr ibn ali qala hadathana abu qutayba salmu ibn qutayba qala hadathana suhayl ibn abi hazm an thabit al-bunani an anas ibn malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام الامام ابو بكر ابن ابي عاصم yace daga amru ibn ali wato al-fallas babban malami ya rasu shekara ta 249 ya daga cikin rijalu al-kutub as-sitta shi kuma yace haddathana abu qutayba wato salm ibn qutayba al-qurasani wanda al-imam al-a'immatu sitta ma kala muslimin in banda muslim wato bukhari da abu daud da tirmidhi da nasai da ibn majah sarwaito hadisan sa ya rusu shekara ta 200 daidai daga suhail ibn abi hazm wannan shine shine matsalar da ke cikin wannan isnadi suhail ibn abi hazm wanda abu hazm an ce sunan shi mihran abubakar al-qati suhail ibn abi hazm abubakar al-qati al-a'immatu al-arba'a sarwaito hadisan shi abu daud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah amma Imam Zahabi yana faɗa a cikin Al-Kashif yake cewa laysa bil qawl malami ne mai rauni kamar da shi mai funadiri ya faɗi magana kucin kucin wannan a kansa da haka wannan isnadi ne mai rauni ta saboda wannan mutum shi kuma sai daga sabit al-bunani sabit ibn aslam al-bunani mai riwaya daga anas dan malik shi kuma yace daga babban sahabi na gidan ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik radiyallahu anhu Anas dan Malik shi ma ɗaya daga cikin sahabbai mafiya yawan hadisai su bakwai din nan masu riwaya daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya rayu ya yi tsawon rayuwa ya tara ƴaƴa da iyalai da dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a Allah ya sa mishi albarka a dukiyarsa da iyalansa Allah ya ƙara ma Anas yarda shine Anas yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم يرشي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فدن الله أتكم فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا للي ودن سكي سوى الله أبنجدي شيني ألم شيمكي بي ثم استقاموا sannan kuma suka tsayu akan abin da suka faɗa suka daidaita al-istiqama shine al-qiyamu ala a'mali fa tsayuwa akan ayyuka nagari wal intihau an jami'il mukhalafat da kuma guje ma duk wani abu da ya saba wa da'a a cikin aqida a cikin shari'a a cikin ibada a cikin mu'amalat da gurgurdan yadda mutum ya tsaye da wannan ka'ida da gurgurdan karfin istiqama shi sa istiqama take da yawa kwarai shi sa nan take da wahala kwarai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shay batni hudun wa akhwatu da Allah yake ce mishi a kace kace kace kai imani fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka tsayu akan abin da aka umurce ka akai da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka su da ka istiqama tana da wahala kwarai sai an yi da gaske sai an dinga taka dan an dinga duba gaba ana duba baya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad qala annasu thumma kafu mutane suna faɗa su ce mun mun yi istiqama mun tuba mun ba Allah mun tsaya akan gaskiya thumma kafu sai kuma su dawo su bujire faman mata alaiha fa huwa mimman istaqama wanda duk ya mutu akan wannan imanin da ya tun farko to shine yake cikin waɗanda suke da istiqama ba wai faɗi da baki ba a'a ka faɗa kuma kai aiki wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa Allah ubangijinka har mutuwa ta zo maka domin abinda ka tike a rayuwarka akai shine abun lura kamar da hadisi yake nunawa cewa ɗayan ku na iya aiki irin na 'yan aljanna daga baya littafin shi ya gabata gare shi sai ya aiki irin dan wuta sai ya muke shi bauta Allah ka tsare daga wannan hadisi yana nuni zuwa ga girman al'amarin istiqama da buƙatuwa zuwa ga tarairayarta da alkinta istiqaman ka a kore yaushe kana kallon gaba kana kallon baya malamai suna kokace suna cewa istiqama tana kama da mutumin da yake so ya fita daga wani ɗaki wanda aka faffasa kwalabe ko aka zubar da ƙayoyi kuma ba yi da takalmi yaya zai ya fita ba tare da ya ya ya jima kansa rauni ko ya taka kaya ba zai dinga duba ina zai taka ina zai saka dan yatsan shi ina zai kaza yana ainihin wato taka tsantsan wannan shine misalin mai mai istiqama قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن سفيان ibn abdullahi al-qatari wancan hadisin mun faɗi cewa isnadin sa akwai sahih dan abi hazim al-imam tirmidhi ma ya rawaito shi a cikin sunan dinsa da nasai a cikin al-kubra da muhammad ibn jarir tabari a cikin tafsirin sa dukkanin su ta wannan hanya ta amr dan ali al-fallas da haka za ga al-imam at-tirmidhi da kanshi yace gharibun wato mai rauni ne haka abu ya ala ya rawaito shi ta hanyar salm ibn qutayba sai kuma malam yace daga Abubakar ibn Abi Shayba daga Abdullahi dan Numair shi kuma yace daga Hisham dan Urwa daga baban shi Urwa dan Zubair Allah ya tsara mishi rahama daga Sufyan dan Abdullah al-Sakari sahabi ne qala yace qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi cikin mutanen banu faqif yace ya manzon Allah kulli fil islami qawlan ka gaya mini wani zance a cikin addinin musulunci la as'alu anhu ahadan ba'dak wanda daga kai ba zan ƙara tambayan wani game da wannan zancen ina so ka faɗa min wata kalma wani karatu wani bayani mai ratsa jiki wanda daga kai babu wanda zan ƙara tambaya a rayuwata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul rabbiyallah thumma istaqim ka faɗi kalmar Allah ne ubangiji na wato kalmar shahada thumma istaqim sannan ka tsaya jam akan wannan kalma ta daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul rabbiyallah thumma istaqim kaga ya dace da fadin Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu da muke ko innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu annabi ya ce maka qul kace rabbiyallah Allah ya ce qalu rabbuna Allah kaga abu ɗaya ne thumma istaqamu shine shi kuma ce mashi thumma istaqim sannan ka tsaya tsayin daka akan addini wannan isnadi ne wanda yake tabbatacce shi da kanshi ibn abi asim ya ruwaito shi a cikin al-ahad wal makani da tafin sa a can da qul amantu billahi thumma istaqim haka na imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahih dinsa ta wannan isnadin na abubakar ibn abi shayba da shi da abu quraib zuwa ga abdullahi ibn numayr da wannan isnadin ya sake ruwaito shi wata hanya daban ta ainihin wato jarir da abu usama daga hisham kun sai imam imam muslim ya karo shi hadisi guda daya ya ta maimaito mai isnadoji haka na imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadin sa da tabarani da darimi da al-qatib al-baghdadi ta ta hanyar ainihin wato ya'ala ibn ata daga abdullahi dan sufyan haka isnadi ne tabbatacce abinda yake nuni zuwa gare shi shine kalma mafi muhimmanci a musulunci ita ce faɗan la ilaha illallah kuma wannan kul amantu billah ko kul rabbiyallah ma'anar shi shine ka faɗi la ilaha illallah ka faɗe ta sannan kuma ita kadai ba ta wadatar da kai sai kai thummastaqim sannan ka tsayu akan haka kar ka faɗi la ilaha illallah kai shiru ka ce ai ka riga kai kalmar shahada kamar yadda kamar yadda Al-Hasan Basri yace ma Farazzak yace inna hal amud ita dirka ce fa aina sibul ina igiyoyin da ake daure ta a irin yadda suke daki na na da na kauye ko na karkara igiya ita ce kamar rodi kenan yanzu ko sai za a sa a daddaure ginshikai a daddaure su zauna to ita la ilaha ita ce ita ce wannan ginshikin amma ginshiki baya zama sai an daure shi wata ne an je jana'iza sai sai shi ya san basari yake ce ma farazza wani mawaki mai sakin baki din ya ce mashi me ka tanada wa wannan ɗakin tsawon rayuwarka sai ce na tanada mashi la ilaha illallah wata shekara saba'in da suka wuce sai ce la ilaha illallah ai kirki ce ina igiyoyinta ma'ana ayyukan su ne sun mastake sai da aiki mai kyau nan lazina amanu wa amilu salihat wallazina amanu wa amilu salihat ha kullu ake gwamawa imani da aiki na gari shi imanin shine sharadin karban aikin aiki nagari ba zai amsu ba sai da imani su kuma ayyuka nagari su ne za su cike imanin su sa ya yi armashi to idan mutum ya kai ta daga-daga ake cewa ko na ƙurya kasha-kashi to sai imanin shi ya kwace shi ko da bai da aiki nagari to kai su kake sai an gama wato abin nan sai an sai an yi sai an yi a a a azaba tukunna sannan zaka zaka kai labari ka ce kawai bari ka tanaji kalmar shahada kawai ka jira ana nan kuma zaka iya ma faro wani aiki wanda zai raunata kalmar shahada ta ka Allah ya tsare qala hadathana yaqub ibn humayd qala hadathana ibrahim ibn sa'd an az-zuhri am muhammad ibn abd alrahman ibn ma'id an sufyan ibn abdullah qala qultu ya rasul allah nahwa daga yaqub ibn humayd ibn katib al-madini wanda ya rasu ne shekara ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Ibn Majah sarwaito hadisi daga gare shi shi kuma yace daga Ibrahim dan Sa'ad daga Imam Muhammad ibn Shahab al-Zuhri daga Muhammad dan Abdurrahman dan Ma'i wannan shine matsalar wannan isnadi Muhammad dan Abdurrahman dan Ma'i ibnu hajar ya ce a cikin takribut tahrib maqbulun kaga maqbulun a kaida shine inda mutaba idan ya samu mutaba ga sanan mun jita to da sauki babu iskali insha Allah yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahwahu kwatan kwatan wannan ma'ana nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mun wata magana a musulunci wacce ba zan tambayi kowa bayan kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kace na yi imani da Allah sa'annan ka tsayu ma'ana qultu ya rasulullah ma aksara ma takhafu alayhi qala wa akhadha rasulullah bi lisanihi fa qala hada a wannan ya zo da ƙari da da yake ma ma ma aksara ma takhafu alayhi ya manzo Allah menene mafi girman abin da kake tsoratan mun bayan wannan abinda in ya tambaye ka ba zan ƙara tambaye kuwa ba qul amantu billahi ko qul rabbi allah thumma istaqim sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma akthara ma takhafu alayya to menene abinda ka fi jiya mun tsoro wanda zai iya halakar da ni ma akthara ma takhafu alayya sai Allah bai ce mishi wa kaza bi lisani ya kama harshen shi ce haza wannan shine abin da mutum ka fiye maka tsoron shi wannan da kake ganin shi harshe ka faɗi magana da shi kai ƙarya ka ci amana ka ci mutunci kai gulma kai giba kai kaza kai kaza sannan ka ci haram ka tsotsa haram ka ainihin sha haram ka tauna haram shi wannan shine mafi sharrin abin da nake tsoratan maka wanda zai halakar da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi nan harshe da kake rena shi annabi ya lissafa shi ce shine abu mafi hadarin abin da nake tsoratar maka a gaba ɗaya cikin ababen banzo shi yasa kamar da ibnu qayyim yake ambata a cikin addu'a wadawa yace daga cikin hadarin harshe shine dukkanin sauran gabobi da ake amfani da su su suna da limitation iya abin da za su iya yi sannan kuma suna da ƙasusuwa a cikinsu wanda ya sa musu suna da tauri shi ko babu makashi a cikin shi saboda murunarsa yana iya lankwasawa ya kuma duba ga kunne akwai kashi a cikin shi hanci akwai duka sauran gaɓoɓi da ake amfani da su akwai ƙasusuwa a cikin amma banda harshe shi zallan tsoka ne kawai da ga kuma an sa mishi an sa shi a cikin wani mazubi da yake ƙara mishi armashi da miyau da yake da shi da haƙora da wane ne suna ƙara mashi kariya yadda ba zai fasa iya magana ba zai ga duk ka wuni kana magana ba ka gajiya amma idan ka wuni kana sauraron wani abu za ka gaji in ka wuni kana kallo za ka gaji in ka wuni kana tafiya za ka gaji in ka wuni kana aiki za ka gaji amma magana ba ta gajiyar da mutum da wani zai iya zama tun safiya ya ta fira ya ta fira ya ta zance mala'iku suna nan su kuwa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yadda baka gajiya da surutun nan haka su kuma ba ta gajiya da rubutun nan jama'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa musu anan ya faɗa wa mu'azu yace shin akwai abin da zai sa a dinga kikkifa mutane a cikin jahannama ranar alkiyama fiye da ababan da harsunan su suka girban musu dan shi ma shi ma mu'azu yana mamaki yanzu nan za a kama mu da abin da harshen muke faɗa mu'azinin fa ba malami ne ba da mashi gaban malamai ne ma a lahira amma karatun shi bai kai na mutum da annabi ya koya mishi bisa muke sakaci jama'a da harsunan mai ta sakin baki mai ta surutu mai ta faɗan abin da bamu sani ba da abin da ba ma aikatawa da abin da ba haka yake ba da cin mutuncin jama'a da ɓatanci da ashariya da la'anta duba irin ayyukan da muke yi da harsunan wanda mafi yawan su ayyuka ne na barna ayyuka ne na cin zarafin junanmu ayyuka ne na batanci ayyuka ne na tarawa kanmu unnecessary zulubai kuma mu tsoron Allah mu gyara waɗannan al'amura da muke ciki in ka koma ka sake sauraron kasusuwan mala albani na mu Allah ya gafarta mishi na gulma sai ka ji tsoron maya za ka yi da kanka duk sanda na tsaro na kasuwar sai na ji tsoro sai kai kwana uku kana jin kaman kaman za ka yi zazzabi saboda tsoro wallahi amma yake dan adam ne sai gaman da kuka ci gaba da shargallanka ya kamata mu dinga maimaita sauraron irin waɗannan nasihohi waɗanda ake magana akan haɗarin harshe da ma da yake cewa to yanzu sai mutum ya ce to yanzu ya za a yi kenan ko ya za a yi to kai shiru kawai shi kenan yadda za a yi kenan an an ce kada a yi gulma kada a yi ɓatanci kada a faɗi kaza hatta cewa ma wani magulmaci ne aka ce ta magulmaci to yanzu ya za a yi kenan ma'ana babu yadda mutum zai yi babu wani wato irin wancan babu wata rukhsa babu wata fatawa marjuha akan a dai ba da dama a cigaba da gulma babu fallasashe kamar da annabi ya faɗa shine mutum ne zo lahira da ayyuka na alkhairi kayi salati kayi ustazanci kayi tilawa kayi sadaka kayi kyauta kayi tahajjudi ayyuka na alkhairi ga sanan masha Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa shakama hada wa akala mala hada wa la'ana hada dukka yi ka gama wayi ukhadu min hasanati wayi ta hada wayi ukhadu min hasanati wayi ta hada ai ta diba ana bai wasu ana bai wasu har sai ka zama baka da hasana ko guda ɗaya kai ka wuta jama'a wani irin asara ne wannan wato ka fara tunanin wannan aikin da kake na alkhairi a matsayinka na musulmi mutumin kirki ta yi wani dan banza wani takadari wani wanda ba a ganin shi mutumin kirki shine a ƙarshe zai muri wannan aikin ladan naka saboda yayi aikin banza ka la'anci shi yayi batanci yayi shedanci kaje kai labarin shi ko wani shugaba da ake ganin azzalimi ko wanda baya kyautawa wannan an ce mutane kada su la'anci shugabanni su ce wallahi sai sun la'anci su sai sun yi maganar su to ta yi wannan shugaban zai gama duka wannan abin da kake gani aikin banza zalunci zaluncin da yayi ku kuma da kuke ta zage shi kuke ta la'anta shi a ɗebe duka wannan zaluncin da ya amaka muku aga ya muku 2-0 kenan ya muku irin tankwale ya muku gida da waje a nan duniya ya ya fi ku morewa a lahira kuma ya morewa ladan ku ko kuma ku dauki zulumin shi kuma ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu waɗannan manzanni masu hadari kwarai da gaske suna nan da yawa haka mabususa a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya sa mu karfin zakatun mu Allah kuma ya ba mu daman zama cikin masu kasantuwa cikin istiqama za mu saurara a nan saboda ƙwarar lokaci sai Allah kan mu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh